أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا سافية ثلاثة uku kenan ku uku ga watan shida watan jimadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ya yi daidai da wato ainihin ishirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a lissafin baturi ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam ta alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu siwak a cikin kitabu tahara mun gama karatu a cikin babun al-istitaba babu dukhul al-khala wal istitabati zamu tashi babu babu as-siwak shine karatu na tara kenan wannan insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim ahsana Allah ilaykum qala al-musannif rahimahullah bab as-siwak عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص معناه يغسل يقال شاطه يشوص يشوسه وماطه يموسه إذا غسله
نعم أنكر أولنا حديثي دق صحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمزان الله صلى الله عليه وسلم ياتي لولا أن أشق على أمتي بعدن كن تننتاوى الأمة تابا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة da na umarce su da yin aswaki a yayin kowace sallah wannan ya nuna cewa sau da baya son takura ma al'ummar shi kadai shi ne ya hana ya ainihin wato yi umarni da yin aswaki wanda wannan yana nuna ashe yin umarni yana fa'idantar da wajibci ne a matakin farko domin in ba don tsoron wajibcin ba da ya umarce su wannan ya sa wasu daga cikin malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta wasu hukunce-hukunce da ijtihadin shi tunda cewa ba dan kan na tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da yin asuwaki yayin kowace sallah kaga da bai ce da an umarce ni da mu yi asuwaki yayin kowace sallah ina fata an gane wanda wannan matsala ce da aka yi saɓani a kanta waɗanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi ba da ijtihadi ba ne ba umarni ne ake mushi domin ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wahayi ne aka yi mushi to ana iya sanya wani kauli tsakankani a ce eh yana iya yin ijtihadi da farko amma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da ikon tabbatar da shi ko kuma ya ainihin wato a dakatar da wannan abu kaga a qadiya ta asra badrin waɗanda aka kama a yakin badr suka yi istisari da waɗanda aka kamo su mutum saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara da sahabban shi kan ya kamata a yi musu kowa ya ba da shawarar shi abubakarin ya ba da shawarar su ba da fansa sai na umar ya ba da shawara a kakkashe su an gane ku sai annabi ya ɗau shawara ta sirruna abubakar sai allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin ya zarge su a kan haka ba zargi na sun yi laifi ba domin ijtihadi ina fata an gane turiduna arab alhayati dunya wallahu yuridu al'akhir la umarce su da aida sun kashe su yanda su ma mushrikan su kai musu to kaga a nan gurin annabi ya yi ijtihadi amma Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya wuce dai ya wuce sai ya nuna mushi ba haka ya kamata a yi ba fakinan yana iya yin ijtihadi amma Allah zai iya tabbatar da abin ko kuma ya ainihin a dakile shi kaga inda ya umarce su da cewa ku yi asuwaci wannan umarni kuma sai ya zauna a haka to Allah ya ya amince ya yarda kenan da cewa ya zama wajibi ina fata an gane sai zamanto a kyalewar da ubangiji ya yi kamar da kan shi umarnin azza wa jalla shi yasa a kabiya ta tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a masallaci an yi jam'i na tarawih mutane sun taru an yi so ɗaya an yi so biyu wata riwaya ta ce ma har so uku daga ƙarshe masallaci ya cika mutane hawaje annabi sai bai fito ba har suka dinga asala asala fito sallah fito da safe ya ce ina jin ku tsoro na ji in na fito za a iya wajabta muku in aka wajabta muku ba za ku iya dorewa bai dorewa bai zama ko da yaushe kullum sai an yi ya na akwai abubuwan da za su sanya mailin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abun ya sa Allah ta'ala ya wajabta shi annabi saboda tausayin al'ummar shi yasa sai bai yi umarni umarni na wajibci akan yin asuwaki ba za mu zo mu je akwai lafazin da ya zo da umarni na a yi asuwaki to amma yana da wato ainihin sarifi da zai karkatar da shi zuwa ga mustahabbanci ba wajibci ba an fahimci wannan imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi 847 ta hanyar Malik daga Abu Zinad an A'raj cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas da shakka shin ya ce ala ummati ne ko ko ya ce ala an-nas ne su ce la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin tare da wato ainihin kowace sallah kaga anan gurin sai ya kawo shi inda ko inda kulli sala wanda ya zo da wannan lafazi amma ba a wannan riwaya ba wannan lafazin musulmi sannan bukhari ya fitar da shi dubu shida da ɗari takwas da sha biyu da sha uku ta hanyar allaif ibn sa'adin daga ja'far ibn rabi'a daga ainihin wato abdulrahman daga abu huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwa bai kawo inda kulli sala ko ma'a kulli sala ba kawai la amartuhum bisiwa sai zama umarni mutlaqi kenan ina fata an fahimta sannan ya kulla babi babi na 27 cikin kitabu a siwak sai ce babun asiwaku ratabun الرطب واليابس للصائم cikin kitabu sauni sai kulla babi cewa mai azumi yana iya yin asuwaki da busasshen ice ko kuma ɗanye sai ya kawo wasu wato ainihin mu'allakat sai kala ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحسي أو أعد na ga annabi sallam yana aswaki alhalin yana mai azumi adadin da ba zan iya lissafawa ko in kirga ba na gan shi so da yawa da wannan ya kawo shi da siga ta tad'ifi wa yuzkaru so da isnadin akwai maganganu akan shi amma Ahmad ya wassala shi da Abu Dawud da At-Tirmidhi sannan sai ya ƙara kawo wani asar ko wata riwaya ta Abu Huraira ya ambace ta mu'allaka cewa Abu Huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu madadin sala su inda kulli wudu ana umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala nasa'i ya fitar da shi cikin as-sunan al-kubra 334 da al-hafiz cikin taghliq at-ta'liq mala ila tashihi an gane ko sannan sai ya kawo wani athari ko kuma wani hadisi daga jabir cewa yurwa nahwuhu an jabirin wa zaid ibn khalid an annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakhuss as-sa'ima min ghayrihi a riwayat tasu cewa qalat aisha an annabi sallallahu alaihi wasallam mataharatu lil fami lil fami mardatu lir rabb wanda wannan ya tabbata cikin ahmad da nasa'i da ibn khuzaimah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aswaki yana tsarkake baki kuma yana jawo yarda ta ubangiji yin aswaki sai ce wa qala ata wa qatada yabtali'u riqahu mai aswaki zai haɗiye miyan shi wai in kai aswaki kai aswaki ka tofar ba an gane ko wannan asar din guda biyu na farko ata ibn abi rabah أثر إنشي سعيد بن منصور ياكاوش موصولة أثر إن قتادة عبد بن حميد ياكاوش موصولة تكن مسند إنشي إنا فاتا أنغان ونا sannan muslim ya fitar da hadisin ta hanyar kutaiba daga amr annaqid da zuhair kutaiba da amr da zuhair ibn harbin dukansu su uku wato ainihin makuruna sun ruwaito ta hanyar sufiyan al-thawri daga abu zinad an al-a'raj an abi huraira laula an ashqa ala al-mu'minina kaga wacce riwaya laula an ashqa ala ummati ko kawo laula an an ashqa ala al-mu'minin sai ce wa fi hadithi zuhair kenan amr naqid da qutayba lafazin hadisin su shine suka kawo ala al-mu'minina an fahimci wannan ko amma lafazin zuhair ibn harbin abu khaisama wanda shi ne mafi malamin da musulun ya fi yawaita riwaya daga gare shi arwaito sama da hadisi dubu daga gare shi cikin sayo musulun zuhair ibn harb abu salama abu khaisama an fahimci wannan ko to sai ce a lafazin shi sai ya kawo alal mu'minina kaga wannan shi ya dace da riwayar alal ala ummati wancan lafazin amrun naqid da kutaiba a cikin muslim shine ya zo alal mu'minina amma lafazin da zuhair ya ruwaito shi ya dace da riwayar bukhari na ala ummati duk da riwayar bukhari riwaya ta hanyar maliku ya zo da shakka laula an ashukka ala ala ummati aw ala nas sannan riwaya ta biyu ya kawo shi laula an ashukka ala ummati amartuhum bisiwa wa muslim ya zo da lafazi biyu ala almu'minin ala ummati an fahimci wannan ayi to wannan kenan dangane da shi wannan hadisin kenan za mu fahimci abubuwa kamar haka na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoron kai ya takura mawa al'umma wannan yasa bai yi umarni da yin asuwaki yayin kowace sallah ba yayin kowace wato ainihin sallah kamar da riwayar bukhari ta farko ya zo ma'a kulli sallah an fahimci wannan ko sannan ya ji tsoron kai takura ma al'umma shi shi yasa bai yi umarni da yin asuwaki yayin kowace alwala ba kamar yadda ya zo a riwaya ta nasa'i wadda take cikin as-sunan al-kubra wanda mal al-imam bukhari ya kawata mu'allakan bi sighatil jazmi cewa abu huraira an annabi sallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya ji tsoron kai ya takura mawa al'umma shi yasa bai umarce su da yin asuwaki mutlakan ba kamar riwayar can ta bukhari ta biyu riwayar al-layth ibn sa'ad da ya ruwaito ta ainihin wato a hanyar ja'far ibn rabi'a daga abdurrahman daga abu huraira kaga cewa yi laula na shakka ala ummati la amartuhum bisiwak an fahimci wannan ko kenan gurare uku yayin alwala yayin sallah mutlaq mutlaqus siwak ka sai zama dole kawai ko da yaushe mutum ya yi ashuwa wanda muka gabatar abin da yasa bai yi umarni ba so da umarnin shi yana fa'idantar da wajibi an fahimci wannan a wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya kasance bil mu'minina rahima wanda yasa ko a sallar isha yace laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi لجعلت وقت هذه الصلاة هذه الساعة لوكة ثلثا دلينا فرق سيجيس وران كريا تاكورا مع الأمة da abin da annabi sallama ya kawo cewa ba dan kar in tsananta ba ba dan kaza ba da nayi umarni da kaza to wannan malamai suna daukan shi a matsayin mustahabbi ne daga abin da yafi musulmi ya zama yana yawaita yin asuwaki yayin da zai yi alwala da yayin da zai yi sallah wasu sun ce inda kulli salatin ana nufin yayin alwala zuwa ga sallah amma su habbai ciki akwai wanda duk in za su yi sallah sai sun goga asuwaki ko wanda asuwakin shi a kunne ma yake daura shi da ladani na tada sallah sai ya fuddo shi ya goga haka in kaga wani na yi ba bid'a yi ba ina fata an fahimci wannan hakan nan mutlaqu siwak za mu zo mu ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a gidan shi yake yawaita asuwaki shine hadisi na wato 20 hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman wanda wannan shine hadisin shi na farko ko Hudhaifa ibn al-Yaman baban shi wato ainihin al-Yaman sunan shi Asil ko Usail Asil Hasil ko Husail afwan Hasil بالتكبير مكبر وحسين مصغر duka ana gai al-absi wanda yake dan kabilar absu larabawa ne na ƙasar yemen ƙabilar su ammar kenan amma haliful ansar sun yi kawance da da ansar suna da muhalafa dangin shi suna neman shi ya gudo madina sai zo ya muhalafa da lansarawa shi baban huzaifa din shi ma sahabi ne radiyallahu anhu wa wa ardahu to Hudhaifa yana cikin manyan sahabbai waɗanda suna cikin as-sabiqun al-awwalun ya tabbata a muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi ma kana wa ma yakunu ila an taquma sa'a duk abin da ya faru da wanda zai faru har tashin alkiyama domin cikin malahim Hudhaifa ya fi kowane sahabi sanin abin da ya shafi ahadithul fitan wanda su ne malahim abubuwan da za su faru ƙarshen zamani na wato ainihin firgici da tashin hankali da canzawar da mutane za su abubuwa da za su yi ta faruwa ya ce na kasance sabai sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da wato alkhairi ni kuma ina tambayar shi game da sharri tsoron kar ya riske ni wanda bai san sharri ba bai san san da zai fada cikin shi ba Allah annabi sallama ya sanar da shi sunayen mala'iku a sirrance sunayen munafikai subhanallah a sirrance wanda ya sa sai duna umar ya matsa mishi ya gaya mai sunayensu yake ya ce to don allah ina cikinsu ya ce baka ciki amma ba zan tsarkake kowa bayan kai ba to da sirri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kaga cewa baka ciki ai bai yaya wannan sirrin ba amma sai duna umar da fitana shi da hikimar shi sai da ya gano su ko ya gano wasunsu haka sai ya bari sai an tada sallah kawai sai ya jawo wani ya tura shi ce kai ba mu sallah da ya ga huzaifa ya kalli gefe da gefe ya fice ya ce to wannan munafuki ne ku janye mu in ya ga ya bi shi sallah ya san ya san mutumin kirki ne ba munafuki ne ba ina fata an fahimci wannan to huzaifa kenan radiyallahu anhu wa arda shine wanda annabi ya tura shi ya jiyo abinda mushrikai suke tattaunawa a yakin ahzab an shiga tashin hankali da firgici to sanyin nan da iska ta addabe su wuta in sun hura ta mutu dabbobi na mutuwa rumfa ba ta tsayawa sanyi ya addabe su musulmai su ma suna cikin wannan yanayi sai annabi ya ce ma huzaifa ka je ka jiyo min me suke tattaunawa amma kar ka cutar da kowa da haka ya fasa ta cikin wannan gwalalan cikin wannan ramin ya lallaba cikin duhun dare ya shiga cikinsu suke sai ga shiga abu sufiya da a lokacin ba wanda sabai suke jin haushi kamar abu sufiya in shi ne za'im na ƙuraishawa ga baki ɗaya ya ce har na sa kibiyata a cikin kwari zan harba a cikin baka sai na tuna da zancen annabi sallama kar ka cutar da kowa sai sai na kyale shi sai amma ban ji tsoron wai dan na harbe shi su mun wani abu tun da ya ce in ka dawo min da labarin abin da ya faru na san zan dawo ba wata matsala ce da da da annabi ya ce waye zai je ya jiyo min sirrin da suke tattaunawa sai kowa sun koyar da kai yayi shiru zai fara daga dan gyaran murya sai annabi ya ce masha Allah kenan kai ne zan sai to ba makawa sai na ma annabi biyayya yana zaune sai abu sufiyan ya ce akwai maganar da zan faɗa amma kowa ya tabbatar da cewa ba ɗan leƙen asiri kusa da shi zai fa ya ce hankali na ya tashi sai hikima ta zo mu sai na yi maza na dafa na kusa da ni ce kai waye kai bai sai ni ne wani na ce wai to to shi ne har ya dawo da ya dawo yana bari na sanyi ya tadda annabi na sallah sai ya shige cikin mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sama din da ya lilbargo za a ce kenan annabi na sallah shi kuma yana bacci ayi ruku'u da shi a tashi annabi ya sallame aka ce kai noman tashi ban labari me ya faru to Hudhaifa radiyallahu an baban shi yayi shahada a yakin Uhud da takobin wani musulmi so da kokura ta turnike baka iya gane wake kusa da kai daga wancan ya daga takobi Hudhaifa na nisa yana babana abaki abaki kafin ya karaso an kashe shi wannan hukuncin shi hukuncin istishahadi ne ina fata an gane hukuncin istishahadi ne a annabi sallallahu ya so ya biya diya daga dukiyar daula zaifa ya ce ya yafi ina fata an fahimta radiyallahu anhu wa arda yayi wafati shekara ta 36 farkon khilafa ta sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda sai ce wa an huzaifa wata nuska babu wannan wawun din kawai an huzaifata ibn al-yaman huzaifatu ibn al-yaman radiyallahu anhu kaga al-aula ya zama anhuma قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا يتاشد الدري yana goge bakin shi da asuwaki ko yana wanke bakin shi da asuwaki shi ya ce ya shusu ma'anahu ya gsilu ma'ana shi yana wankewa yuqalu shasahu ya shusuhu wa masahu ya musuhu idza ghasalahu shasa wa masa bi ma'ana ana in ya wanke shi wannan ɗaya daga cikin fassarori da aka yi mawa wato shausul fami kenan wannan hadithi na farko imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na ɗari biyu da arba'in da biyar sannan ya fitar da shi ɗari biyu da arba'in da tara wanda lafazin shi ne nan malam ya kawo imam muslim ya fitar da shi hadisi na ɗari biyu da hamsin da biyar imamu abu dawud ya fitar da shi hadisi na hamsin da biyar imam nasa'i ya fitar da shi hadisi na biyu a farkon littafin shi imam ibn maja ya fitar da shi hadisi na 286 da lafazin idza qama min al-layl yatahajjadu da shu sufahu bisiwak imam an-nasa'i ya ƙara fitar da shi cikin kubra hadisi na biyu still ahmad hadisin 2320 da wa 23290 daidai imam muslim lafazin da ya amfani da shi hadisi ya ɗari biyu da hamsin da biyar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashu sufahu bisiwa kaga da lafazin liyatahajjad in ya tashi dan yayi sallar dare tahajjud sai ya ƙara fitar da shi kuma عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه bisiwa kaga a wannan bai kawo liya ta hajjad ba yalu a riwayar riwaya ta farko ta muslim da riwayar ibn majah ya zo da cewa in ya tashi domin tahajjudi wannan yasa wasu suke ganin a labarin da hudhaifa yake bayarwa khasun ne in annabi ya tashi ne domin yin tahajjudi an fahimci wannan wasu kuma suna ganin am ne duk farkawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zai sallah wanda suka ce khas ne sun yi hujja da hadisin ibnu abbas da ya kwana a gidan maimuna bintul harith wadda take inna shi yar uwan mahaifiyar shi wato mamar shi ummul fadl tace yayan maimuna to da haka ya zo gidan ya kwana ce annabi ya tashi da daddare yana goge bacci daga idan shi yana karanta karshen suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi yaje yayi alwala a ciki bai ambaci cewa yayi aswaki ba kaga wannan tashin da yayi a tashi ne na wato ainihin ya tashi yayi sallah duk da kasancewar a hadisin Hudhaifa din ya bada labarin yayi salloli waɗanda suke na witiri to mazhaba ta Imam Ahmad suna raba tsakanin witiri da tahajjudi ce tahajjudi daban wanda wato ainihin witiri daban shi witiri yana da adadi a gurinsu da ake kayyade shi baya wuce sha ɗaya zuwa sha uku shi kuma tahajjudi ba shi da adadi shine ma'anar salatul laili matna matna ina fata an fahimci wannan duk da akwai sabanin malamai a kabiyar ma batta a gaba insha Allah in mun zo ma yi bayani a kai to don haka sai suke ganin khas ne da wanda ya tashi zai yi sallah in ya tashi zai yi sallah su kuma suke ganin عام يبتاشي ليلة الدرى والله تعالى أعلم فإن كوا يشوس فاه إمام القرطبي أتكلم لتافن المفهم يكي تيما يكي تيوا يشوس فاه قيل هو أن يستاك عرضا shine mutum ya asuwaki ta hanyar faɗin haƙoran shi ana ya goga shi yumnatan wa yusra wanda wannan shine abin da mazhaba ta shafi'iyya galibinsu suka tafi a kai cewa asuwaki mutum zai goga shi dama da hagu ba sama da ƙasa ba an fahimci wannan ku suka ce shi ne ma'ana ya shu su fahu bisiwa ya ce wa kala harawi imam harawi ya ce ya fusiluhu ma'anar shi zai wanke shi shi ne abin da al-maqdisi ya ɗauka cewa kullu shay'in ghasaltahu faqad shustahu duk abin da ka wanke shi to sai a ce ya shusu shasa ya shusu al-mufhim juz'i na uku safa ta 136 al-imam an-nawawi yake cewa a karkashin hadisin istaku arda waddahinu ghibba waqtahilu witra wani hadisi ne wanda yake la wujuda lahu la asla lahu to asali mai littafin al-muhaddab da shi nawawi ya mai sharhi ya kawo wannan hadisi ya yi hujja da shi akan cewa dole in za ka yi asuwaki sai dai ka goga shi arba so da a farkon hadisin ya buɗe da wato ainihin istaku arba yi asuwaki da ta faɗin haƙoranku ba dolan ba to sai nawawi yake cewa da'ifun ghairu ma'ruf wannan hadisi da'ifi ne ba a san shi ba qala shaykhu abu amr ibn salah rahimahullah بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرى في شيء من كتب الحديث باشد أصلي ستي وقال النووية وهذا الحكم الذي ذكره يعني صاحب المهذب وهو استحباب الاستياج عرضا يستند له أنه يخشى في الاستياج طول إدمام نعم إدمام اللثة إدمام اللثة وإفساد عمود الأسنان za iya kafa hujja da cewa eh asuwaki ardan za a yi ma'ana istinbatat ne ba wai da wancan hadisin za su yi hujja ba shi saboda idan mutum ya ce zai yi asuwaki sama da ƙasa zai iya cutar da wato ainihin dadashin shi shi yasa ya yi dama da hagu ta ardan shi ya fi ba wai gini akan wancan hadisin ina fata an gane هو المذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين الجديدة والقديمة كنا إلا إمام الحرمين والغزالي كن شافعية سوس سابا فإنهما قال يستاك عرضا وطولا فإن اختصر فعرضا ثم بعد ذلك إن يتاشي أسواكي سيحانا يي سمد قتل دام دهو أما إن زي تايا أكن صفة ايتو يي عرضا كوي النووي هريتي وانا مغانا شاذة da suka ainihin wato ambata suka ce mardudun mukhalifun lin naqli wa dalilin majmu'i والدليل وانا مغانا تازو تسكين المجموع جزئنا دي صفا تقريدا تمام شرحنا المهذب كينا نفاتا أنغاني ابن الأثير تسكين النهاية شكما سيساب موانا رأي da ya kawo wannan kalma ta ya shusu fahu bisiwak sai ya ce ayyadliku asnanahu wa yunqiha zai goga haƙoran shi ya tsaftace su kaga babu zancen ardan aw tula wa qila ce wasu malaman suka ce huwa an yastaka min suflin ila ulwi min suflin ila ulwi shine tulan din an gane ko sai ce wa aslu shawsi al-ghasl aslin dai shawsi shine wankewa to ya wanke bakin shi da asuwaki an san zai sa asuwakin ne ya goga tare da ruwa ko kuma ya fara sa ruwa ya tofar ya almuhim dai ya goga tare da ainihin wato wannan magana ta zo cikin nihaya juz'i na biyu shafi na wato 2243 wani mai juz'i biyar din nan zaka safahat din suna ba sa canzawa da canzawa juz'i an fahimci wannan ko kenan in a juz'i na ɗaya ya tsaya a safa ta ɗari biyar juz'i na biyu zai tashi a ta ɗari biyar da ɗaya akwai matuba'at da suke yin haka an gane ko wannan kenan da haka wannan hadisi na huzaifa yana fa'idantar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin asuwaki in ya tashi da daddare dukkanin tashin da ya yi ko kuma in ya tashi yayin yin sallah ko da a ce kowane lokaci ake nufi don wata rana bai yi ba baya nuna cewa ba haka ba ina fata an gane wannan na'am zai hadisi na gaba akwai bayanai amma za mu takaita na'am قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده النبي فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضأته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وداقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه
نحوه نعم أكمل أكمل الحديث الأخير
قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول أع أع والسواك في فيه كأن كأنه يتهوع
لقى أمنا عائشة أم عبد الله رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وإخوتها على رغم أنوث الروافضة حديثي لا إشرين دقيا لقى أمنا عائشة تكتي وعبد الرحمن أنجدا أبو بكر أن أنت كنن ينت يا شقبور من زن الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ina mai rungume da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kirjina ana ya jingina da kirjina haka yana zuwa lokacin ba shi da lafiya salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ma'a abdurrahman siwakun ratubun yastannubi tare da abdurrahman akwai wani aswaki danye wanda yake yin aswaki da shi kaga wannan ya kore maganar wanda suke cewa yin aswaki bai kamata ba a cikin in ba a cikin gida ba wasu ke ganin tun da fitar da dauɗa ne to bai kamata ba a yi shi sai a cikin gida ba cikin jama'a ba an fahimci wannan ko wannan maganganu na ga nawawi ya kawo cikin majmu da cikin minhaj in ban manta ba to sai to kaga Abdurrahman ya taho kenan a hanya ma kila da asuwakin a bakin shi an fahimci wannan da haka yana tare da asuwaki ɗanye yana yin asuwaki da shi istanna istaka ma'anar shi ɗaya fa'abaddahu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basara sai annabi sallama ya kura mishi idan shi ya kafa ganin shi zuwa gare shi yana ta kallon shi fa akhadtu siwaka sai na amshi asuwakin fa qadamtuhu sai na falle kan inda shi Abdurrahman yake taunawa fa tayyabtuhu sai na tausasa shi ana sai ta mai annabi sallama hanya ta tattauna yayi taushi kuma rafa'atuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na mika shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi sai aswaki da shi fama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana min ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aswakin da yafi wannan kyawu ba fama ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima da ida yin asuwakin ba bai ma ida ba kama ada an fara bai ma kammala yin asuwakin ba rafa'a yadahu sai ya daga hannun shi au isba'ahu ko kuma ya daga dan yatsan shi thumma qala fi rafiqil a'la ya Allah a cikin tawaga madaukakiya salatan hasu uku thumma qada sa'annan ya cika kanat taqul nana sha ta kasance tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsakanin wuyana da haɓata haƙina wuya wa'innan kasusuwan guda biyu ko zuwa ƙasan su zuwa kirji duka ana kiran shi haƙin zaqina wuya haɓa zuwa ƙasan makogwaro haka wani hadisi malaminmu ubanmu malam ahmad adam algarkawi ban taba ji ya karanta shi bai kuka ba taba ji ya karanta wannan hadisi bai kuka ba wa fi lafzin lafazin muslim kenan 1449 wa ra'aytuhu yanzuru ilayhi wa araftu annahu yuhibbu siwak sai naga yana kallon abdurrahman sai na gane cewa yana son asuwaki ne فقلت آخذه لك ينتشي انكربو مكاشي نا دوكو مكا اسواكين نا آخذه كسكولين آخذه لك فأشار برأسه النعم سي إشارة دكين شتوائي أكربو هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه مسلم يا رويتو مكا من جنشي وانا حديثي آه lafazin imam al-bukhari ne alan ya kawo ana abdurrahman bin abi bakrin dan uwan na aisha kamar yadda muka ji ta'akhara islamuhu ila hudnatul hudaybiya sai lokacin dan tazaran nan tsakanin wato ainihin hudaybiya da fatih makka a lokacin ya musulunta musuluncin shi yayi kyawu kwarai da shi aka yakin yamama غزوة المرتدين شاك ياكن يرموك وأبلى فيها بلاء حسنا أي ماما شيكش محكم ابن الطفيل الحنفي البكري عند شيني وزير مسيلمة الكذاب عبد الرحمن بن أبي بكر شيكشيشي رضي الله عن أبي بكر وأرضاه يا رسول شكرا تهم سند أكو garin makka to wannan lafazi kamar da muka ji lafazin muslim ne lafazin bukhari ne da ya fitar da shi a hadisi na wato ainihin 4438 sai dai lafazin faƙazamtuhu fatayyabtuhu ba haka ya zo da cikin wato ainihin bukhari ya zo da lafazin faƙasamtuhu madadin ƙazamtu in ma'ana shi ɗaya na guntule saman inda rahman yake taunawa ɗin sai ya ce faƙazamtuhu wa na fabtuhu annafbu kamar kakkaɓewa ko za ka na ɓare wato ainihin ɓawon na sama wa ɓayyabtuhu na daɗaɗa shi ta inda zai yi daɗin taunawa yasa take alfahari da cewa karshen abin da ya shiga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yawunta yawunta ya haɗu da yawu na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan hadisi a Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Umar ibn Sa'id daga Ibn Abi Mulaika daga Abu Amr da Kuwan Maula Aisha da yake mata limanci a sallar dare din nan cewa lallai na na Aisha ta kasance tana cewa inna min ni'amillahi alayya lallai yana daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi mini wato can da ya ce wa fi lafazin lafazin bukhari ne da zumun ce muslim tara shi ne wanda za mu ji cikakken shi an fahimci wannan shi ne sai na na aisha ta ce daga cikin ni'imomin da allah ya mini anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama tuwufiya fi baiti wa fi yauni wa baina sahari wa nahri annabi sallama ya rasu a cikin ɗakina na kuma a ranar kwana na duk da kasancewar daga ƙarshe an annabi ya roƙi ko matan shi sun tausaya mahalin da yake ciki na ana ɗaukan shi a kai shi ɗakin wance in ya gama naubarta ya koma ɗakin wance ga shi bai da lafiya sai suka ce sun yadda ya zaɓi inda yake so sai ya zauna ya jinya sai ya zaɓi ɗakin na na aisha ya zaɓa kenan kullum gurinta yake kwana to a lissafin kwanakin inda yana raba kwana ranar da Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi ranar kwanan ta ne an fahimci misalin ko za ka yi shi ranar kwana na kuma a ɗaki kuma ya rasu sallallahu alaihi wasallam tsakanin sahari wa nahari tsakanin sahari wa nahari sahar su ne wato mar wurin magudanar numfashi shine dai na wuya kenan ونحري لعينهم ويا نزوى كرجي وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند موته تعالى يا حدث كان ياونا دياونش أيا الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتي أبن النبي جندا رأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد علي نبينا سويتون أسواك سودروني نرش اللافية في أسواك يميتوني وقلت ألينه لك توسس مك شيء فأشار برأسه النعم نجد إيا مجانا سيديه إن شاء فلينته وبين يديه ركوة أو علبة تقورات كفات يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه يدخل يديه سن يشك عمر وأتو عمر بن سعيد بن سنة جسكراه فجعل يدخل يديه في الماء sai yake shigar da hannun shi cikin ruwa yana ɗibo ruwan fa yamsahu bihi ma wajha sai danga goge fuskar shi da hannayen shi ya kulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat mutuwa tana da magagi ba ta da daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da gaisa ثم نصب يده يقد هنيشي فجعل يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى suke zaɓi ake ba shi a bakka a rayu kuwa ɗoyi ce an haɗa ni da tawagar nan maɗaukaki a tawagar annabawa hatta kome ba wa malaki ya dubu sai hannun shi ya karkata haka wannan hadisi kenan shine ya zo da lafazin fara'aituhu yanzuru ilayhi ko wa araftu annahu yuhibbu siwa sai dai akwai dan bambanci mun ji a cikin riwaya akwai riwayar Hisham bin Urwa an Abi daga nana Aisha radiyallahu anha tace annabi ya kasance yana tambaya a cikin rashin lafiyan shi da ya rasu a ciki aina ana gadan aina ana gadan yuridu yawma Aisha فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة فمات في يوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي كان لسافة فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وقال طريقه ريقي النبي صلى الله عليه وسلم بول شما إن يتبعك وتاب لا تكون النبي أكون كوانو دي دردر يكن بولي تشكي duk fahimtar ka ta kai zuwa ga abin alkhairi wata ran sai ya bana na barira sai je ki zubar da shi inda ba mai gani tana dan yin baya sai ta dawo ta bai ce kin zubar ce ina inda ba mai ganin shi ce kwarai kuwa ko dai kin shanye ne ta ce a kwarai kuwa sai ce abshiri la ta masakin nahu abada aka abdullahi bin zubair jinin da aka yi ma annabi kaho ya shanye shi annabi sallallahu ya ce abshir la tamassaka an-naru abada ana Aisha tare suke kwana kuma wani ya ce yar wuta ce wal iyadu billah ya wunta shine karshen abin da ya shiga annabi bakin annabi sallallahu tare da aswakin dan uwanta ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري وأن حديث أحمد ما يافت الدشي دبو شرين دبو ترى دبير مختصرة lafazin qubida rasulullah sallama wa ra'suhu bayna sahri wa nahri daga karshe a riwayar ahmad abin da yasa na kawo ta qalat falamma kharajat nafsuhu lam ajid rihan qatt atyaba minha daren annabi ya fita ban taba jin kanshi da ya kai kanshin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa tibta hayyan wa maita sallallahu alaihi wasallam كما إسناد أحمد أرماؤك يتي على شيخ الشيخ على شرط الشيخين شرط بخاري da ainihin wato muslim yake to cewar shi wali muslimin nahu muslim ya ruwaito kala shi shine da 2443 amma bai kawo shi da siyakin bukhari ba da asali wannan hadisin siyaki da malam ya kawo ba muttafaqun alaihi bane riwayar bukhari ce abinda kawai musulun ya fitar shine zancen na na aisha ta hanyar hisham an abihi urwa kenan an aisha cewa in kana rasulullah sallama la yatafaqqada yaqulu aina ana gada istibta'a al-yawm aisha قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري na shine abinda na Aisha ta ruwa Muslim ya ruwaito na wannan hadisi ina fata an fahimta muna iya jin hadisin Abu Musa duk da lokaci ya tafi hadisin Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ko Ibn Sulaim ibn Hadar wanda ya rasu an yi sabani suka ce 44 suka ce da tara suka ce 50 suka ce da ɗaya suka ce da biyu suka ce da uku a kufa ko kuma a makka ko a wani gari da ake kira tauba musa al-ash'ari at-tamimi yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa karantar da al'umma da aika shi kasar yaman musa al-ash'ari yana cikin wanda suka fi kowa iya karatun qur'ani wannan sananne ne radiyallahu anhu yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwak nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana yin aswaki da wani aswaki wa taraful lisani ala lisani qala wa taraful lisani ala lisani siwaki ala lisani riwaya yace a lokacin gefen aswakin yana wato kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce ya halatta yin aswaki saman harshe bayan ka goga haƙori shi ma harshen haka ya kulu ƙo'o ya ƙware haka wasiwa ku fifihi ka annahu ya tahawwa suwakin na cikin bakin shi kamar yana ƙaƙaro amai haka a tahawwa shi ne a taƙayyo kamar yana ƙaƙaro amai kacin ran ne za a fidda salawatullah wa salamu alai shi ne dai wancan asuwaki na abdurrahman bukhari ya fitar da shi 244 akwai dan bambanci ta hanyar abu burda daga baban shi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu an ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yastannu bi siwakin bi yadi yaqulu u'u' wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa an gane ko مسلم يا فتد شيء ريبي ده همسين ده دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني شباب لفظا يقول أعو وطرف اللسان على لسان سواك على لساني أبو داود أربعين ده ترى تهنجر مسدد ده سليمان وتاني ابن داود العتكي كينا مسدد رواية شيئا كاوتي وموسى يتي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله na zo gurin annabi muna so ya ɗaura mu a saman abin hawa za a tafi jihadi shi ne hadisin na da tsawo a wata riwaya annabi ya rantse ba zai ba su ba ba zai ɗaura su so da ba shi da dabbar da zai ɗaura su daga baya sai ya samu wani rakumi sai ya ce ku zo in dai zan yi rantsuwa kan abu na ga wanda ya fi shi alkhairi ya fi sai na yi kafara na zartar da shi haka sai ya ba su ya ce su hau ya ce da muka shiga muna neman abin hawa ɗin fara'aituhu yastaku ala lisanihi kun ga wannan shi yana yin asuwaki a kan harshen shi kenan ya halatta cikin yin asuwaki sirar shi da tsarikar shi bayan goga haƙori kamar yadda lafazin hadisin hudaifa ya kawo ya shu su fahu haƙori ne shi kuma wannan hatta asuwakin hatta harshe shi na ana na to wannan lafazin musaddad ne lafazin sulaiman ibn dawud al-ataki sai ce wa kala Sulaiman kala da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku wa kad wada'a siwaka ala tarafi lisanihi wa huwa yaqulu eh eh aga can qur qur nan kuma eh eh akwai lafazin ikh ikh kuma a wata riwaya duka dai wurin riwaya ne ma'ana tun da ba wani magana bane yanayin kwarewar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi yace ya'ani ya tahawwa abu daud yace wa qala musaddad fa kana hadithan tawilan walakin ikhtasartu sani ne na takaita hadisi wanda ya nuna ya halatta yi riwaya da ma'ana alakhasa iya gurin da ya kasance fa'ida za ta iya fitowa akan abin da ake so a iyar a mas'alar aswaki wanda ɗazu muka yi ishara in bancin wata riwaya da aka yi daga su ishaku bin rahuya da sai a ce ijma'i ne kan cewa mustahabbi ne an fahimta ko wanda shafi'i rahimahullahu ya sarraha imam al-hafiz ya ce wa qala shafi'i fihi dalilun ala anna siwaka laysa biwajib annahu law kana wajiban la amarahum hadisin abu huraira yake ne shaqqa alaihim bihi aw lam yashuq inda wajibi ne ko zaka wahala ko ba zaka wahala ba sai a sai a shar'anta a wajabta amma shi mustahabbi da abin da aka ce in za ka iya ka yi yana nuna mustahabbi ne amma wajibi dama an san za ka iya a sunna cewa in za ka iya kawai dai wani rangwame ne na shari'a kullum ko da yaushe mai asuwaki ba za mu iya ba ba shi da wani wahala kawai gafala ce irin tamu sai annabi ya tausaya mana ina fata an fahimci wannan sallallahu alaihi wasallam sai cewa ilal qawli bi adami wujubihi sara aktharu ahli al-ilmi sai ce bal idda'a ba'dhum fihi al-ijma' lakin haka Sheikh Abu Hamid kira shi Sheikh Ghazali yake nufi wa tabi'ahu al-Mawardi an Ishaq ibn Rahuya qala wajibun li kulli salah duk in zaka yi sallah sai ka yi aswaki faman tarakahu amidan batalat salatu inji Ishaq ibn Rahuya cewa an Dawud Dawud al-Zahiri qala wajibun lakin laysa shartan aga shi nan ya dan fi isa ma tausasa to wajibi ne yin asuwaki amma ba sharadi ne na ingancin sallah in kai sallah ba asuwaki ta yi amma kana da zunubi in ji dawo da zahiri amma as-sawabu ma kala bil jumhur an fahimci wannan ayi sa'an nan ibnu battal yace wal ulama'u kulluhum yandibuna ilai sun ce mustahabbi wa laysa biwajibin indahum sharh ibn battal juz'i na 1 safa ta 300 da 60 da wato ainihin biyu to dan haka sun kawo dalilan su na wajabtawa su waɗanda suka ce wajibi ne daga ciki akwai lafazin tasawwaku da ya zo a riwayar ibn majah sai dai cikin riwaya ta ibn majah din akwai ali bin yazid al-alhani wanda imam al-bukhari ya ce munkarul hadisi ne da haka wannan ba hujja ba ce amma sai dai na gan shi cikin musnad al-imam ahmad hadisi na 2865 ta hanyar qutaiba daga ibn lahi'a daga ubaidullah ibn abi ja'far an-nafi'in an ibn umar مرفوعة عليكم بالسواك فإنه مطية للفم آه ومرضاة للرب kaga ya zo alaikum bisiwak duk da lafazin alaikum bisiwak ba kai tsaye ke nuna wajibci ba an fahimci wannan ko domin ba wato targhibi ne kwadaitarwa ne tunda annabi sallama ai akwai hadisin ahmad shima hadisin ina ga asma da annabi sallama ya umarni da cewa alaikum bi al-abkar ko na makamancin haka an za ku yi aure ku nemi budurwai kaga nan ba dole ne sai ka auri budurwa ba don shi ma da zawara ya fara kuma su jabir sun auri zawara bai yi inkari ba ina fata an fahimci wani zaka dai yana nuna mustahabbanci ne kuma maganganu da yawa amma bi hadal qadri kifaya insha Allah sai mu tashi babi na almasu alal khuffain wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk